إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 11 ga watan zulqa'ada hijira shekara 1441 wanda ya dace da 1 ga watan 7 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi karatun mota na mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 45 a cikin mota ta imam malik insha Allah darasi na 45 za mu tashi ma ja fi takabir wal qira'ati fi salatul idain yau za mu ji bayanin abin da ya zo na magana kabbarori da abin da ake karantawa yin kabbara da karatu da ake a sallar idi guda biyu wanda wannan su ne idi a musulunci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina ya samu mutanen madina su ma suna da wasu al'adunsu na yin idi a shekara daban-daban ya ce ina laƙar abdullakuma bi khairu min huma Allah ya canza muku wannan idi naku na al'ada da idi guda biyu su ne alfitarwar adha idi na layya da na azumi cikin sanar abu dawo da akwai ruwa take bayani kan haka cewa kenan a musulunci idi biyu ne aka shara'anta da sunan idi layya da azumi suna idi na musulunci wannan idi na musulunci akwai salloli guda biyu da ake yi to wannan salloli guda biyu su ne za mu ji ya ake kabbara a cikinsu da karatu da ake a cikinsu yaya ne shin za mu ji tushen maganar mai shar'ancin wannan ababe حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفتن فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر كان إتي أبندا شي ميكتا ubaidullah bin abdullah bin utuba bin mas'ud yake bada labarin cewa umar bin khattab ya tambaya ga abawaqidun al-laythi sahabi ne daga cikin sahabbai wanda cewa dai kenan abin da ya tabbatar ne yake ji menene kenan zai faɗi kan wannan magana ta shabawaqid yace me ma kana qara'u bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke karantawa a cikin idi na layya da idi na azumi faqal kana yaqra bi qaf wal qur'an al majid wa qatarabat as-sa'atu wa shaqqa al qamar wannan ga surori da yake karantawa a cikin idi qaf da suratul qaf da suratul qamar kenan wannan su ne abinda yake karantawa a wannan idi guda biyu wannan muhi yawan ruwayo na jamhur sun kawo ƙaf da sutul khashiya cewa hanya kaɗanci ta zo da maganar wannan sura ta suratul kamar amma ya tabbata ta ta imam muslim ya zo da ruwaya kuma hanya ce dai kaɗan mai yawan jamhur sun zo da lafazin af da suratul gashi abinda ke nan kamar da hafiz bin hajar ke cewa wani iya karantar da kai annabi sallallahu alaihi yana karanta surori daban-daban wannan a irin wannan mai yawan taro an gadi ba hatta a juma'a manzana sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta qaf wanda ummu sham ta take cewa ita bata haddace kafin masu ta qaf tace ta haddace qaf a hudu ba ta juma'a yana manzana ke yin ta kusan dukkan juma'a a nan ma na haddace ta akan mimbari da yake yin ta kaga wannan iya karantar da mu da bayani da muka sati da ya gabata na maganar gajarta hudu ba kaka ɗauka wai gajartawa ce irin wannan kurin ɗan biribiri a tsoron a tsaida shi da ke wani magana ya karanta ƙafa gaba ɗaya an ce wata wata juma'a ya karanta bara'a gaba ɗaya kenan a ta da ake magana ta sallar masarci a maza maza ce a takaita yawa irin su mu'azu faɗa a yi sallah gajera duk wannan gajecin sallah da tsawonta za ka diba shi mai maganar ya yake ba kurin ba cewa gaugawa ce wadda za ta ɗoke abinda ake na ba da ma'ana ana san ma'ana me hakika na wani misali hudu ba ka ce ta hanci gaugawa ta buwa kare kurin minti ɗaya minti biyu biyar aji gaggawa kai a shi mai magana ga yadda yake yanta iya karanta ɗaf kusan ma duka an ce me yasa hikima da malamai ke magana ce an gadi ba irin wannan lokaci annabi yana kawo ababe suke da alakar tashin kiyama ko matattara ce ranar ba kiyama irin abin da zai kasance tashin hankali matsayin masu imani da marasa imani da dai irin abin da ke zauwa a wurin kiyama sai ke yawan tunatar da mutane game da mas'ala ta wurin kiyama amma wai ba dan ba he su kin bane ba kamar da Hafiz bin Hajar ce amma su yawan karantawa wannan ana magana a sallah ita kuma can a juma'a a hudu ba nake yawan karanta ta amma nan a idi yakan karanta suratul wani lokaci a kawo maka a kawo suratul a'ala da gashiya ne a'ala da gashiya manya su su kawo na magana mai yawa na jamhur suna kawo waccan su kana suratul a'ala ce sabbi kenan da gashiya ba kaf ba mai yawan jamhur sun yi kawo suratul a'ala sabbi kenan da suratul gashiya amma wannan kin ma ya karanta kuma ya tabbata ya karanta qaf da suratul qamar sai wannan dai ruwaya bayan da inganci kuma ta imam musulma ya zo da ruwaya bayan imam malik wa haddathani an malik an nafi maula abdullahi bin umar annahu qala shahidtu al-adha wal fitr ma'a abi hurairah radiyallahu anhu فكبر في الركعة الأولى سبعة كبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمسة كبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة كاجا أبن دشينا يكي بعد الأبالي نا مغنر farkon dai ruwayar abdullahi bin umar ke bada labarin cewa shahitul adha wal fitna ma abi hurayr na halarci na ga nafi na ga nafi mal abdullahi bin umar yace na halarci sallah ta layya da ta azumi tare da abu hurayra radiyallahu anhu sai abu hurayra an waye gari ya zama gwamna a madina da don suna kawo labarin sufanci ko barin duniya rashin armi su kan abu abu huraira farkon al'amari ne ganin daga baya ya zo don shekara ta bakwai ya zo madina ba suna cewa shekarar na iya musulunta da malamai suna cewa lalle abin da ya shahara ne zai washe madina amma iya cikin almajiran wannan wannan iya cikin da aka cewa almajirai na farko na wannan sahabin da ya musulunta na cikin sa ya jima dai a garinsu kabila aus aus ya jima kahin ya zo nan ne zawace suka cika ta bakwai shi da mai gidan shi da malamin shi kenan wannan zawa da daga baya kuma lazimtar manzana salama da ya yi ita ba shi damar san abu da cikin addini na ce shi kurin karatun kullum kullum da ramzan laki don ma masu mamaki cewa me yasa abu horera da kuma suna masu kan hadisi ya saba bangaren abu horera duk abu horera duka shekara shi nawa shekara biyu ina su umar ina su abdullahi ina su waye duk masu hadisai da ina abu horera suna hatin hot alma a tume shi wai ba gaskiya bane abin da ke wannan ya ka dalilai da yawa ta a lokacin sahabbai na ɗaya da ce shi ba inda yake zuwa yana nan a masallaci manzo Allah ya nasa da shi da shi ake duk inda ya tare yake da shi abu na biyu kowa sai annabi sallallahu ya mai addu'a ta albarka ta ilimi akwai inda annabi sallallahu ya ka bude ya bude zana shi annabi addu'a addu'a ya ilimi da kanshi akwai wata ruwaya ta tabbata cikin sunna bi shayba ne wanda ɗaya biyu su uku na cikin sahabbai sai dai mutum ne mai rabo kuran ana zamane ana tattamanawa sai ya ce tunzu abin da za a yi kowa ya addu'a ɗaya a cikin mai ya addu'a biyu su ce mai amin wannan ya addu'a da abu wurin da su ce mishi amin amin ya addu'a kan amina kama ya zama taimakacin addu'a ne na ɗaya ya yi addu'a sabo sun mishi amin na biya addu'a sun mishi amin sai ga manzanin sama ya hutu to me kuke anan me halinku zai ce a rasulullah kaji kaji abinda muka yi ta muka yi mewa kowa ya addu'a mu mishi amin tsakanin mu ɗaya addu'a bisa mishi amin shi ne muka yi ta yanzu an yi ta an yi sauran wa sauran abu hurera ya ce to ka yi mu uku muka amin ka zaki abin da ke so mun kuma yi muka amin ka ji mutum mai dabara ya ce allah ina roƙonka abinda wannan abokan nabi suka roƙa gaba ɗaya kuma da ilimin layunsa wa ilimin layunsa da ilimin da ba a manci annabi ce amin aka ce amin kaga dai gaba nasu su da suka roƙa gaba ɗaya nasu yace Allah na roƙe ka abinda wannan abukan nabi su duka suka roƙa gaba Allah gaba ne kuma da ilimin da ba mancewa annabi ya ce amin aka amin da da nasu da ba an karewa yana da ƙware yana da miza kenan shi sa duk da bargaba ya zo amma ƙware yana da to kenan to wasu na cewa ai ai sufi da shi a masallaci yake ya zama cikin wannan ruwan ta ta ahlus suffa iya cikin ahlus suffa a wannan zama ne gwalgwadon bukata ta neman karatu ba shi inda yake zuwa kurin shi abinda annabi ya samu ya samu an babu babu kuya na kana kurin abinda annabi ya ce shi ne cikin shi za ba shi in babu babu kuya na kana ba wanda yake zuwa shi a wannan shekarun da yake ne shi za ka ci abu da yawa gaba a mantuwa kuma ga ya zama ya lalata mutum da Allah tare da shi kullum ba inda annabi ya yi wa shi ma yi wa sai wata ran yunwa ta kame karo ta kai mai karo wata zai faɗi wasu yawan sassa mawa borin jiki ne gi shi kuma kun yi wace ce wata rana ce abin ya kai mai karo ya biyo ya tsare hanyar sa abubakar so yake bin iya kuma ya roƙa sai ce ya mai hira don so su gane da iya da cikin matsala in ka yi abokan sai wuce su gane makon sai abokan wuce ya tare hanyar kuma da wuce su gane koyi ba shi wuce sha na yi ne don su gane inda na matsala su taimaka suka wuce ya ga matsala sana zuwa annabi zai baka annabi kalle shi annabi ya dariya annabi ya gane shi ta zo ta zo ta gida sai suka je gida annabi sallama ce akwai wani abu suka ce a an kama akwai dan madara da ake kama daga makwabta haka suka ce a wannan dan madara akwai a cikin dan kwano haka dan madara an kama shi daidai shan shi sai ce to a kawo ya ce to yanzu abu hura yanzu ina suka abokan har abokan naka ce to sauran shi ya ga abin kaɗan ne a nan kuma ce a kira bugar can ni zai ba da riya ne haka yi marto na koma da ya kira sauran ala zufa ta da maka zo sai mazana zama ya yi sai ya hana shi ya ba wannan ya sha ka ƙoshi ya yi ƙoshi a ba wannan ya buya kallo shi ba mashi ba ya yi da kowa sha gaba ɗaya annabi ga cikin abu huraja abu huraja kuma su ta gani ya kai ko kowa ya shaku sauran ne ce abin an kawo nan garmi albarka abin ya ce an sha da mai bani na sha na sha na sha ta su a ci kara kara ya ce na sha na kara na kara na kara ya ce abuwa kara hura ta ce ya rasu da babu wuri babu wuri ya ce ta kawai gaba da ya dauka kudin duka kuma shi ne sauran cikin dama karama ce a cikin mujiza ce Allah ba albarka abu dan karami amma kowa shakushi kwarai ba Allah yana da miza kwarai to shi ke rashin zaman da yi wasu suke ɗauka kamar wasu fi ni ba a daga baya mun zana ya koma ga Allah shi ma shiga harkoki aka yi jihadi da shi kuma hatta kai aka yi mai gwamna gwamna ya a madina kaga an kare kuma ya arme ya diya shi ma ba haka bane kurum masu cewa wai sufi ne bai komi kan zama ne na gwargwaron lokaci to kenan shi nan nafi ke cewa ya halarci idi na layya da na azumi tare da abu hurairah radiyallahu anhu to a sallar da yayi fa kabbara fi rak'atil ula sab'ata kabirat yayi a kabbara ta farko yayi kabbara a raka farko yayi kabbara bakwai kahin ya fara karatu wa fil akhira khamsa kabirat a cikin kabbara ta raka'a ta biyu yayi kabbara biyar kahin ya fara karatu قال مالك امام مالك yake cewa wa huwa al'amuru indana mu a wajen mu haka yi ina idi za a kabbara bakwai a taurako biyar a ta biyu to a nan mai yake cewa masa'alar da suke sabanin sauran malik da sauran malamai cewa mai yake cewa a shi malik ya ga wannan kabbara bakwai har da kabbara ta harama ma sauran jamhur suna ga kabbarar harama adama kwasanta bata ciki kabbara harama ban bayan da ake kabbara bakwai in so ita kuma waccan biyar da ake yi ta wannan kowa da hamalak ya rada bayan an taso da kabbara ta tashi kuma a tsaye ake yin kabbara biyar a gama da tashi kenan shidda kenan a gama da ta harama a wannan mun a wajen jamhur kenan takwas kenan amma labaran shi da hirin jaya wancan da sai magana jamhur cewa kabbara bakwai ce ake bayan kabbara ta harama don ta harama a dama ko ina akwai ta wannan shi ne to kenan malaka ce kenan shi ma a wajen malaka ce bakwai ce kabara ta farko la na gamshi a wajen malaka ban da kabara harama kuma da kabara biyan a raka'a ta biyu qala malik fi rajulin wajadan nas kadan sarfu min salat yawm al-eid imam malik ga abin da yake faɗa kan mutum ne ya zo idi kuma an ƙare ka zo an ƙare ya zaka قالت أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته wannan babu wata sallah a kan shi a wajen idi ko a gida ba ta haushe ba amma cewa annahu in salla fil musalla a fi baitihi lam ara bi dalika ba asa yace amma duk da haka idan yayi sallar a idin ko a gidan shi yace ban gaba wani matsala a ce ya lahi dan yayi amma dai iya ga cewa ba ta haushe ba wannan magana kenan kurum duk da cewa wajibci ne babu amma in yi ba da yi bai wannan magana ta da yawa cikin malamai aka suke kanshi illa cewa kurin ba ka yi ba hudu ba ne don kaɗi kawo kankan ɗaya kaɗi hudu ba amma kana iya yin ta da kabarorin biyar ƙari ta tashi ta ya ce wa annan in salla da musalla a fibaiti na ma'azar da basan in ya salla a wajen idin ko a gida ban gaba wani laifi don ya haka ويكبر سبعا في الأولى زي زي ركعة بيتي أتوركو يكبر بكوي قبل القراءة كهين قراءته وخمسة في الثانية قبل القراءة حتى ركعة تبي كبر بير كهين قراءته كنا بله يبان كنا كما كان إلى واجب تأكل وجمع أما كان إيه أجدا كوا مسلا magana kenan wannan kun dama cikin bada mai da dama cikin malamai kan haka suke yanzu dai a takaice mun dauke dai hukuncin kabbarori a idi kabbara bakwai ake a kabbara raka'a ta farko kuma a raka'a ta biyu kabbara biyar illa ce wajen jamhur su bayan kabbara ta harama ake yin kabbara bakwai a wajen imam malik kabbara bakwai hatta harama wallawa tarku salata qabla al-eidain wa ba'dahuma maganar barin sallah kayan idi biyu ko a bayan idi kenan ba a nafila rushin yin nafila kayan idi ko bayan idi wanda wannan ruwa da makare ta karshe ta kawaron hadisi ne ingantacce ba magana dama ya tabbata حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها عبد الله كون ده كرواية نافع شيء عبد الله بن عمر bayin sallah a ranar idi na azumi bayin sallah kahin bayin sallah kahin makata bayin sallah kahin sallah ko bayan ta kenan kazal idi bai nafila kahin idi haka bai bayan ta nan ya kawo magana cewa ibnu makina haka da ya tabbata hatta manzo Allah kan shi sallallahu alaihi haka yake to nan ganin wasu abdullahi bin da bin sunna shi yasa ya kawo wannan ta ibn umar cewa bayan sallah kahin idi ko bayan idi illa wannan mas'ala ce ta makaranta wannan dai ina ganin ne gun sai hadisi na gaba wadda wannan ruwa da ingantatta ce bana ta inganta sai ruwaya ta gaba wa haddasani an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn musayyab kana yaqudu ila musalla ba'da an yusalli as-subh aqbal tulu ash-shams cewa sa'id ibn musayyab yana huta zuwa wurin idi bayan sallar asuba kayan hudowar rana tunda wuri ke zuwa to wannan ruwaya ba ta inganta ba ta inganci ta yin haka kin gaskiya hadisin da'if ne illa misali an san wurare masu nisa wani za ka ji an kace ka koma gida ba zama sallar asuba ya kama kara wannan shine zaka musu saudiya da na gan sallar asuba ba zuwa ko ina in ma kai akai asuba baka samu wuri in kaje kai sallar asuba rai idi baka samu sallah baka samu baka je kare uku kare hudu haka ko kare biyu ma kai baka samu wuri a masallaci to wannan kaga kun su kun bayan ran ta hudu kamar wallahi ce ba kai ba ajima da daga sai suke ta da wuri to amma ba shi ba dai ka tayi lokacin idin shi ne wannan dama ce da da dama kuma amma ba kaida bace ba zuwan shi kayan hudu rana wannan mas'alar an bidiyo da ya kawo baya da wancan ar-rukhsatu fi salati qabla al-eidain wa ba'dahuma nan maganar rangome da aka yi a yi sallah kayan idin biyu hakanan da yin sallah bayansu حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن, أبا أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يقدو إلى المصلى أربع ركعات وأنا رواية تشيوى أبا القاسم كي القاسم ودمت القاسم كما بنش باش لابارن شي بابن ينا يمي ينا ين صلى kahin zuwa idi wannan jikan abubuwa siddiq ne a kasamce iyayen sallah ba wancan bin kasam bakin wanda ba iyayen sallah bayan iya kuma ka cewa yana yin sallah kahin ya huta masallaci iya raka hudu to amma nan magana ya raka hudun ba a masallaci ba yake yanzu ko a masalla a a gida ne yake yanzu nan kudin halitta yin nafila ba a ce da ranar idi ce a ranar ba a nafila sai ita idi shi ne shiga mana magana kuma cewa mun san cewa hadisin da yake ba marafu'i ba ba makufin ma ya ce makato ne ma don ganin tabi'ai ne kenan wannan masala ce dai kenan mutum yana iya ba lahi ba ne ba kwanan amma a gida ka magana wani magana ce ta gida ga ruwa cewa haddasa ne a malik an hisham bin urwa an abi annahu kana yusalli yawmul fitr qabla salatil masjid iyayin sallah a ranar idi na azumi kayan sallar idi amma na ke a masallaci ke na madina to kun daga bata musalla ta wajen sallah ta idi na musalla ba masallaci bin daban ne ɗan uwa wannan a takaice masalar yin nafila a idi abinda ya tabbata a sunna nan sallar sallama bai yin nafila in ya zo idi kurin nafila ya fara sallah ta juma'a ta idi kai to amma wannan ba shi ba ne ba wai cewa ba a yi menene maganar a juma'a annabi ya zo yana nafila ra juma'a da yana nafila sallah ba yake farawa ko sallah annabi ga zuwa sallah kayan mazo aka tada kama kayan ta ce wannan kenan ba shi bane ba abinda aikin sahabbai yara yayi sahabbai ma ba sa yi ba a nafila a filin idi a zuwa idi amma wacce ba wanda manzo Allah ya ce ka ayi ba ko har yanzu kar da gare shi ba kurin ganin aikin sahabbai dan shi manzo Allah ko a juma ko sallah guda biyar ko daga zakon sallah kyawara kayan ma daga matsan matsan kayan shi aka tare kama ko kenan dan bi bana ba shi ba na fila kayan sallah ko me yasa dan ya tabbatar da ana yi ko sabbi suna yi ko tabbatar da suna yi to amma ci a idi be cikin an iya raye ba a nafila an zo idi wannan abu ne sananne shi yasa Abu Hurairah Abu Hurairah da Abu Hurairah kan mas'alar akwai sun fa suna yi iya kan shugabancin shi to me zaka ce musu yace a sokaci in zaman to abda mace alatal zai ha abda sallah ya ta kawo ayi wasu in zaman zaman irin naka ta alatal zai yana abda yana ha abda zaka za sallah ba gaban buka ga wanda hana bawa sallah yana alaka da yana abin da sallah ya sa layi kenan shi ya gori har sallah tana annabi ce ba ai ba kuma shi dai bai ce kai ba haka dama cikin malamai suka ce an yi ba a cale amma mu gane donan bayanin ana wannan sabani cewa asali ba a yi ana magana a musalla a lili iti amma irin ju'idi na matsalar da muke a masallaci wannan ba masala ba ce shi masallaci ko hira ka zo ko shawara ake misali an zo masallaci ko zo zama arme ba a zama a masallaci ba na fila akwai bambanci kenan shi wani masallaci ba ta idi bace ba a masallaci iya da haƙƙi na bace dole zama masallaci kai zamana sai sallar ka bi a gani ba har lokacin da ma ba a nafila muhimmancin jin hudu ba amma mazan sai zama ce wani ya zamna tashi kai sallar ka bi shi masallaci zama ne ba a yi sai an yi nafila amma ba dan ba cewa in aka yi a ɗauka ba ta hukumci idi a can dan musallacin hili ne kuran hili a can can wancan musalla ba masallaci ba ne ba ko hila ka ziba ko yare wani hili ko a sallah can kenan shi da bai ɗaukar masallaci kenan nafila da ake ranar idi a nan wannan tana matsayin tattalin masajid ba ta alaƙa da idi amma da a hili idi za a yi a nan ba magana nafila shi magana mafi ƙarfi abinda daidai da sunna ta samu wannan shi ne don kan wanda kuma masu ganin wacce magana ya suka mamaki ana nafila a nan to wani ana a masallaci ake daban ne da wancan na masallaci sai na ne gudul imami yawon idi wa intizarul khutba yanzu dai kenan mun ji matsayin wannan nafila kahin idi ko bayan idi an a musalla ne ba a yi sam duk saɓanin magabata amma dai a masallaci wannan matsala ce mai zaman kanta an yi ne saboda masallaci nan kuma gudul imami yawon idi wa intizarul khutba nan sabuko ko huta da wuri fitar imam da sahi a ranar idi da yadda kuma matsayin jiran hudu ba ta haddasa ne ya haya ƙala malikun madatar sunnatar lati da talafa fiya indana fi yukatar fitar wal'adaha annal imam ya kharuji mai manzilihi adara ma ya bulugu musalla waƙar halatta sala قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام abin da imam malik ke cewa jiha ya matata sunna sunna ta gabata da sunna ahal madina da ake kuran ita kuma sunna da alatilak ta lafafiya sunna da babu saɓani kanta ya ce indana a wajen ahal madina kenan haka ake fi wakatar fitar wal'adha a lokacin sallah ta azumi shi alfitar wal'adha da talayya annal imam ya kharuji min manzili imam yana hutawa daga gida kenan misal ka gudul imam kenan da wuri yake hutawa yanda tahiyyar da yake yi ya zo masallaci lokacin idi yayi wallahi ta yi kenan kana hutawa daga ya zo dai kurin lokacin sallah yake hutawa daga masallaci kenan gwalgwadon da ya hutu lokacin sallah kun yarda ya zo ke maka kenan kun ya sallah ba komi kun sallah zai fara qala ya ya bayan wannan zama sa'ala ta liman ya hutu daga ya zo kun fara sallah sai ya yake cewa wasu irin malikun kuma an tambaye imam malik tambayar me aka mishi ar-rajulun salla ma'al imam mutumin da ya salla tare da liman ta idi allahu an yastadif qabla an sama da khutba zai iya tahiyar shi kahin ya ji hudu ba faƙaɗa la'in sadif malaka ce a ba zai juya ba zai tafi gida ba hatta sarfi imam sai liman ya ƙare shi mahuta kenan imam malaka ce ba a tashi a ra'idi liman na hudu ba sai bayan ya ƙare wannan fiƙin imam malaka na abin da ya samu kenan a kan shi duk da akwai ruwaya cikin sunan abi dawud cikin sunan nasa'i cikin sunan ibn majah hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam sallal eid bayan eid ce inna nakhutub faman darasa ta khutba faljalis man haba an ta man haba an faljalis khutba man haba an ta faljalis ta man haba an ta faljalis habut bi ma'ana dai ruwayar bayan ya kare ya kare sallah yace to mu da yanzu kiran ba sallah annabi ce zami huduba me so ya zamana ya ji huduba ya zamana mai so ya tahi ya tahi haka bayan haka ba magana a ce hani ne yanzu abin da ya yi tsayawa a shurara akwai fa'ida mai fa'ida a nan sallallahu ya yi umarni da zuwa idi yake ce hatta da mata ƙanana da manya har masu haila alhuwa da har masu haila ta suto ya ce amma su kasu yi sallah amma mai ce su halarci addu'ar musulmi da za a tara na idi ka kenan akwai muhimmancin tsayawa a shi hudu sama da amma bai cikin sharadi iya wani ya gaugawa uzurin shi ba cewa a rike mutane ko ana sauta sun gama lamun wuta ka ana sauta magana kenan mashi imam malik a wurin shi san ba an tashi ba ke duk da abu da an san kullum a san abu wajibi ne ko laihi ne in kayi gaskiya tsayawa da fa'idata amma tahiya ba a ce tunda manzana ya bai halitta ta man a habba a jiris mai so ya ce zauna zauna mun haɓa na sarrafa farisa wace ta yi so ta yi ta yi ta ba annabi ya ba da dama tsayawa ko shi tsayawa shi yasa ai wannan ya kawo masala ta abu abu sallallahu kudri da shi da marwan marwan yana gwamna a madina sai da ya zo irin liman daga ya zo ya fara sallah kun ya ga dama ka hanyar zo ya dama ya ga matsala ya ga ajimin bari to shi da garin mambari akwai matsala mai kamun bari a juma ba mambari iya kallo kodon da marwan da zakoyin ya kama zai hau sai abu zai kama ya riki janyo shi ya ja riga shi shi ma ya ja kowa ya ja to shi da ya ja sai hau ya kyala abu ya kyala abu sa da kudur abu sa idan sahabi ne su kwan tabi'ai ne sai ya sallar shekari ya rubu shekari ya zo sallah shugaba ne ya ce ya ce abu sa'id wannan abin da ka sani gari ya huce na kenan shi menene mutane yanzu bin tsaji hudu ba bayan sallah shi sa zai yi hudu ba don su tsaya kenan zai zai zai sallah ya ce wallahi ma alam harin ma da alam ce na rantsa da Allah abin da sani ya abin da sani ba ta ka canza ba suna sani suna ya ka take kenan ba magana ka canza shi ka canza shi kai abu zaka ya inkarin ke wani ba hamzari ba ne ba don ba a zauwa don matsayacin hudu ba a juye hudu ba ta komo ta komo da harko ba hujja ba hujja bace ba sai wani sahabi ya mai inkari idan bai ba hujja ba ba hujja ka canza sunna saboda dan wani bai tsaya bai tsaya yi ta da su tsaya da su kan shewa da ta shi kan shewa ba ruwanka sai ya ce ina ne sai yanzu mun kare mas'ala ta sallar idi sai sabuwar masala ta salatul khawf sallah ta halin tsoro ta halin ana cikin yaƙi ko za a kawo muku hari duk da abin da zama tsoro ne kuna tsoro ku gafala ku zo kuna sallah gaba ɗaya a zo a muku rub wannan ko a daji ko a gida duk abin da kuna tsoron a zo a muku rub ɗaya ko a yana kuna iya ta kama to yaya ake irin wannan sallah yaya za a yi ta shi nan zai kama ka masa'alar ta salatul khawf imam malik ya fara da cewa haddathani yahya an malik abin da ke littafin haddathani yahya an malik an yazid bin ruman an sahl bin khawat amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amman salla ma'a rasulillahi مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم ذات لقاء صلاة الخوف أن أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من ثلاثين ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم abin da yake wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi sallar da shi suke ba labari ya yi wannan sallah yau ma za ta rika za ta rika wani yaƙi ne wanda aka ji wannan suna same shi abin da ya shahara sabai sun yi dogo tahiya can wajen a can nesa ce hatta kalmar suka cire suka cinye don tahiya kuran ba abin hawa sai shi sai ta kai sai ka dago wani tsimma ka lullube kawaka kamar ta kamar safa da tsimma ka lullube kawai don ka ɗan dama dama kawai ta yi ta sha wahala takalmi ya ci ne kawkanta ta gaji don ka ci ɗan tahiyar kuma saka saman tun kashe kashe masu abin dutse tahiyar ta yi tahiyar kawa ya sa tsimma ya lullube kawai kamar ta kamar bandeji ka lullube kawai shi sakin za ta rika a cikin dalilai da suke ambatawa da ya shahara ne to shi da alakul halin a wannan yakin abinda annabi ya musu sallah ta halin tsoro ya aka yi wannan sallah domin cewa lokacin sallah ya yi ga su ga abokan gaba su aka abokan gaba suna jira su ɗauki dama don sun san musulmi lokacin sallah kun sallah za su suna jiransu akwai wani lokacin ibadarsa in yayi kowa bisa barin ta ya sun yi ta ya suka tsaya kowa yana kallon juna suna jira lokacin sallah yayi su musu rub Allah ya bar su ana aka ci asalin annan ne Allah sabaka wa musulmi zan sallar tsora aka karanta da su ta yanzu manzon sallama sai dubara yanzu ya aka zo shine yake ce anan yayi wannan sallah yace ana ta'ifatan safata ma'ahu sai ya raba jama'a biyu wasu jama'a suka yi sau a bayan shi tare da shi wasu kuma suka kalli abokan gaba don ba a ce sahu da wakilin kenan suna bakin wata jama'a da kuma sana baya wasu kuma suke kalli abokan gaba na misali abokan gaba bayan mu za mu yi sallah muna kallon gibla in baka duka kallon ke za su su mutum ne ko to sai wasu suke sallah da shi wasu kuma suke juya suke kalli abokan gaba suna gadon su don kasar a taken su ya ce fasalla billati ma'aura ka'ata jama'ar horko wanda suke tare da su da shi ya musu sallar raka'a biyu don haka sallar mai raka'a biyu ce ya yi raka'a guda da jama'a ta horko da aka yi ruku aka suje da guda biyu ban suje da guda biyu sun masabata ka'iman sai mai tsaye ya suje da ta biyu ko raka'a ɗaya aka kenan ko su wa'in nan suka sallar tare da shi wa a tammuli an fusin sai kowa ci ko raka ashi ta biyu sun mansarafu fasafu jihar adu sai suka tahi tunda sun ci ko raka ashi ta biyu sai suka tahi suka tsaya wajen wa'ancan yan wansu ke suka da farsa gadon suka da farsa wancan suka tsaya wajen wancan su zai kala abokan suke gadon sai waje ta ta afi ta kakura sai wancan suka gadi da farko su ma sai suka zo fasalla bihim raka'atan lati baqiyat min salati su shi ya tsaye jirinsu da suka zo sai musu sallah raka'a ta biyu wadda ta yi saura domin sallah ta raka masu raka kawo bana a balagoro ne raka'a biyu ce ya raka harko da yan harko su yanzu na biyun sai musu wannan sallah raka'a ta biyu ta biyu shi wata mai saura da ya raka'a ta biyu sun musamman ta jalisar sai ya zamna ya koma ya zamna kenan iya zamne iya tahiya iya addu'o'i su wa'annan suka samu raka'a da ko watan muli amfusihim sai suka tashi suka ci koraka a su ta biyu iya zama iya jiransu sun musallama bihim kuma ya sallama daga baya a nan kaga za mu ga ya yi jiran su kare tukwai sallama don ita kasa ta zo kafiya daban-daban zai mun shirin wannan ko wanzu a yi raka daya da jama'a farko a yi raka'a ta biyu da an suka aka raka ɗaya da su ya su ciko shi liman ya tsaya ya su ciko raka'a su ta biyu yan farko ya su tashi su sallama su ta yi wajen abokansu su tsaya su yi gadi wajen da ba su yi ba su zo a yi raka'a ta biyu da su a yi raka'a ta biyu da su ya su tashi bayan sun raka'a ta farko ya su ciko raka'a su ta biyu daga baya shi liman ya zama ne sai ya yi sallama tare da su sai yanzu kuma ga wata wajen wannan ruwa da makaranta tabbas suka dai abu da inganta ne don bukhari ya kawo musu makawo bai mamali sai ya ce wa haddasa ni a malik haddasa na a malik an nafi an yi haya bin sa'id an qasim bin muhammad an salib bin khawad an na salib ibn abi khatama haddasa an na salatar khawf أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذي بالذين معه ثم يقوم ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم wa atamul li anfusihim ركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكون وجه العدو ثم يقبل ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون abin da yake wannan ruwa ita yanda shi sa'ar gaba labarin abi hatama salat al-khawf ga take an ya koma imam liman ya tashi tsaye wa ma wuta iftu min asabi da wasu jama'a daga cikin mamun shi zai tsaya kenan yi sallah wa ta'ifatun wata jama'a mawashat al-adu su su tsaya su kalli abukan gaba ke shi da wasu jama'a wasu kuma suna gadi gadin su sai fa yarka'u al-imam raka'atan sai liman ya yi sallah raka'a guda wa ya shirbi lalzina ma'awu zai sujada da waɗannan jama'a ta harko sun ma ya sai ya tashi sai da stawa in ya mege sai sawa ƙa'iman in ya mege tsaye sabata ya tsaya cak bai komi sai su waɗanda suka tada shi wa a tammuli an fusi maraka'atar baƙiya sai su ciko raka'a da ta musu saura su yan burjin warko jamarko ya su ciko raka a su ta biyu sun mai sallimun kuma ya su yi sallama nan abin da ya a can baya bai ka sallama ba wanda ya kayan yi raka a biyu amma ana ya so ko karin bayani a nan kenan da suka yi raka a su ta biyu sallama suka yi ce za su yi sallama wayan sarifun ya su juya su tahi can wajen gadi wani imamu ka'imun liman iya nan a tsaye su wannan suka sallah da farko fa yakununa wajhal adu yasa zamanto su ne suke kalla abakan gaba thumma yuqbilu al-akharuna sai wayancan jama'a da suke gadi da farko su su zo su ayi wancan daban allazina lam sallun sallaba kai masu gadin farko kai su zo su ma fa yukabbirun wara al-imam yasa kabbara ta harama ta shiga sallah a bayan liman shi ne da iya tsaye yanzu ga tunda sun zo zai ka zai musu komi komi fa ya raka'a bi murka'a zai musu ma su ma zai raka'a guda da su wa yasjud ya sujada summa yusallim anan kaga kaifiya ta saba ta can anan in yayi sujud shi biye kare sallama zai bi jiran su fa yaqumun su kuma sai su tashi fa yarka'una li anfusihim sai su ma su ci ko raka'a su ta biyu a raka'atul baqiya ta musawara summa yusallimun kuma su sallama an ce wannan kenan iri biyu ne akwai da liman zai tsaya yana jira sai sun sun kare komi to komi musu sallama guda amma akwai wata da ya kare tashi bai jira yasa ba kullum sallama shi an ce karshe imam malik wannan ta karshe ɗauka nan malik kiyasi ne ya yi iyaka cewa tun da liman shi bai jiran kowa shi ake jira ya zai liman yana jiran wajen sun kare wani kiyasi ne imam malik ya yi sai ya irin shi ake a mazhabar shi imam malik rahimahullah shi idan ka irin wannan sallah idan ka yi raka'a ta horko da yan horko suka tashi suka ciko sauran su koma ta wancan na biyu da suka zo idan ka yi masa raka'a ta horko kai za ka tafi ce an ga ta yi sallama za ka baka jira haka imam maliki da duk da dai ko ce ne ta taba da ta annabi yayi iri daban-daban ya da hali so hali ya tsara ta kawo daban-daban wuri daban-daban za mu ga wata nan kuma ta ma da wannan ruwayar imam al-bukhari ya rawaito muslim ya rawaito yace wa haddathani ya an malik annafi anna abdullah ibn umar kana idha su'ila an thalath al-khawf qala shi abdullahi bin umar aka mai tambaya yaya ake salatul khawf salat tsoro ga inda siffanta ta yace ya taqaddamu li imam wa ta'ifatin min nas fa yusalli bihim al imam rak'atan wa takun ta'ifatun minhum bainahu wa bain al adu lam yusallu fa idha salla bil ladina ma'ahu rak'atan ista'kharu makana alladhina lam yusallu wa la yusallimu kaji shi ana abin da ya gaca idan ya ce ya taƙaddamun imam liman zai shiga gaba wata ifatun minan nasi da wasu jama'a cikin mamu cikin jama'a fa yusalli bihim al-imam raka'a zai musu sallah raka'a daya su wa'annan jama'a ta farko wata kun ta'afata minhum bainu wa bain adu su wata jama'a sun shiga tsakanin su da abokan gaba suna gadi sun shiga tsakanin shi da abokan gaba suna gadin kai wannan jama'a lam yusalli su bisa sallah suna kan suna jira fa idza salla alladhina ma'ahu raka'atan wa suka tare da liman in suka yi sallah raka'a daya tare da liman istakharu sai su ja baya ya su koma makanin da zai na musallu ya su koma ya su ke zan zan sallah suke bisa sallah ba wannan sun fa sallah ba sallah ba cirewa idan suka yi raka daya da liman ya su ja bayan su ya su je wajen wancan wanda kuma babu sallama yace wala ta wala yusallimu musallama wa taqaddamu alladhina lam yusallu su wanda ba su sallah da farko ba su ma ya su zo fa yusalluna ma'a raka'atan ta yi sallah raka'a guda tare da su summa yansarifu al-imam kuma sai liman ya juya waƙar salla raka'atain ya yi salla raka'a biyu fataqumu kullu wahidatin min ta'ifatain fa yusallu li anfusihim raka'atan raka'a bada an sarfa imam nan tsarin kenan nan tun da halin tsoro ne ba matsala ka je nan ka dawo su wani suka zama ka ɗaya da liman za su ta yi sallah ba su sallah ba su kuma sun raka ɗaya sai su ta yi wajen yan wasu zamna su tsaya kai su wance su zo su masu raka ɗaya da su shi ne bai sanar kai abin kun salama zai kare yanzu kuma kowa inda yake cika to nan wasu na cewa kowa inda yake zai cika kayan shi ayan waje abakan gaba su cika wayannan su cika ko kuwa za a yi wasu ce ko alabara kowa inda yake ya ci ba kusa da komi a matsayin tsanance ko ka yi a can ko ka zo nan tunda dai babu liman babu liman ko ina ɗaya ne shi dai kunna almuhimmu dai magana cewa za a yi sallah raka ɗaya da liman kuma kowa ya ci ko kayan shi kadai kuma liman bai jiran kowa a wannan wannan siffar yace kenan sunan sarf imam yayin juya wa qad salla rak'atayn kenan shi ya salla shi abi raka'a shi biyu fa taqumu kullu wahidin min al-afita dukkan jama'a kungiyar biyu ko ce ya ta tashi fa sunun anfusihim ya salla kowa ya ci ko sallar shi raka'a raka'atan raka'atan raka'atan za su yi haka ba da ajin sarfin imam ba liman ya kare ya ta shi fa ya kunu kullu wahidata min ta'ifatayn qad sallaw rak'atayn zaka yin kowace jama'al biyu a haka kowace ta sallaci raka'a biyu kenan fa in kana khawfan huwa ashadd min dhalik sallaw rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil qibla aw ghayr mustaqbiliya wannan wani halin dama dama ne yace qala malik قال قال مالك قال نافع لا أرى لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا أرسل صلى الله عليه وسلم wannan magana muka ba shi ta akai Abdullahi bin Umayy ba suka siffanta yanda annabi da ka sallar na Abdullahi bin Umar da siffanta mana ya ya ka sallar tsoro shi Imam Malik cewa nafi ke ga mishi kada Maula bin Umar wannan magana ta Ibn Umar iya wannan magana cewa kenan manzan Allah ne abu ne ke daga manzon Allah ba har ba kare ba nan bai da ra'ayi ba wurin ra'ayi bane ba ke ya warba da wannan labarin ya samu shi ne daga manzon sallallahu alaihi wasallam shine kurum kana hadisi ne duk da lafazin shi mawqufi ne amma ma'anar shi hadisi ne marfu'i kenan anan sai ya ce idan yanzu da an ji kaifiyar wannan za a sallah raka'a ɗaya ɗaya da kowa in aka yi da ta farko je su yi gadi in aka yi da ta biyu liman zai sallama kowa ya cika inda yake ya cika sallar shi kurin haka magana gina ya ce in tsoro fa in kana haufin hu a shirin zalaka in tsoron ya huce za a zamana a yi wannan tsarin sai yake kai canza ya zama babu dama ma a tsawon iya wani cikin buga ne malo wata sallar zai ya ce idan tsoron ya huce a iya zama a yi sallar ma gaba da a yi tsawon da liman ya ce sallar rijalin kiyaman ala akadami za su yi sallar a kan kahosu mana a tsaye auru kubanan ko suna kan abun hawa bayan sama ko ba musu kabilin kibila a musu kabiliya ana kalan kibila ko kalan kibila ko da zai ta babu kalan kibila nan ana kalan kibila ko kalan kibila kin sallah dai za a yi ta alakul hal ko a ƙasa a kan abun hawa ana gudu ba a gudu ana cikin bugawa sallah dai sai a yi kuma shi na ce in wa'an shi na ce a gaskiyar magana wanda ya fahimci irin wannan karantarwa da manzana yawa al'umma da ba da muhimmanci akan sallah a cikin halin tsoro ne aiki ne ake na Allah kuma yaki ba inda zama matsorata ba daga gida kilo dubu ka dawo ka halba makamin shi kace mutane ga kibiya tana gittawa ta gabanka ga mashi na gittawa an sai ke sai ke tsoro kana da gida ka zan fito gurin ta kashe al'umma masu yawa kana cikin shaɗa kuma ta tsaye gaba ba kai bindin gaba ta kai kana kana halba bala'i daga cikin shaɗa kuma akwai mota da bindin gaba bata bata bata akwai su mun ne musu ba su can sai ga su wani soji ga mace wallahi ce a nan Nijar akwai wata mota su da suke aiki da ita amurka suka bada ta ce wallahi ce in ba mu taka bai kai ta mutu gumsha ta kwanta watsi ko ba mu taka ta yi ta ma bata washiya kai ba mutu gumsha bai kenan kanin gumuta ce bindiga ba tallata kuma bom mun ta ko ba ta ta taka ba ma kasa ko ta bata ta bata washiya bata watsiya kai ne ta ga mutu gumsha ba kuma kuna yi hutar ce da ya ga tsoro nan haƙi na da gaci gaba da gaba kibiya tana gittawa ga mashi iya zauwa ga takobi a gabanka amma ta sallah sai yi wani ya baka yana muhimmancin sallah ba a barka a cikin kana kuma sa kuma ana aikin alawa ana aikin allah ne aikin allah ne aiki aikin na allah ne aiki ibada ce aiki ibada ce aiki aikin allah aiki amma allah bai barku ba ku bar sallah don kuri jihadi ya kun yi ta da kuna hali amma mutum kurin iya renew ana asambili ana hira ana tattaunawa ana biki kana aikin goyi an karewa zuwa wa alawa zuwa haɓar Allah sai ka ce kuka yi bu Allah bai fata ibn hazm ta kuka yi ba Allah kawa ba ita ta Allah ya mata lokaci sallar Allah ya mata lokaci ka taɓa makuta sai ta annabi ce inna lissalaka awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana karshe to ga da Allah mata lokaci kullun kai rutu magana ma cakaman kacin sun cince ka ga misali yanzu akwai mai zuwa tunda akwai zafi mu je mu arfa a cikin watan a cikin watan wanda aka ce a cikin safar ko cikin wannan mai aka ce na cikin sanyi ta bai sallah mai arfa ka san da ba arfa ya a watan ta ko to yadda ka san bakka zuwa kai arfa a yanzu a lokacin da bai ba haka ita ma sallah take yadda aka ma arfa lokaci haka Allah ma sallah lokaci wanda kurin aka ware annabi ya ware mutum biyu ne barci mai barci da mantuwa wanda barci ne ke shi ba dangan ba ta kuma cin gam ya zo ya kulle tele iya kallon tasha ne kallon ne kallon ne kare uku hure kwanta barcin kare barcin kare ba shi yawan shi asibata ya kwanta shi barcin kare yi mutum ya ibi dare ya kalle kalle ya kare uku hure kwanta kuma ce yankara ka zanen dangam ne amma irin wannan id ka saba tashi ranar ka makara ko ko mantuwa ce kai to wannan baka ne a wajen Allah da ka tashi sai ka yi ta kuma lokacin da ka yi ba ka ta wani nautar karawo ba ba ta nautar ba ta nautar karawo sallar zama kan take yanzu muna sallar a yanzu sanin isha yanzu za mu yi da ko za mu yi sallar isha kur ba ka ce ba a dawo ko karawo ba a zama lokacin da zama kan shi ba mu kai ka ce karawo ko a dawo duk ɗaya ne ba ka ce a dawo ba ko karawo ko rama ko a dawo ce zai akwai mai nesa da ya ce yau talata zuwur a da'an faradun yau muhammad ce yau mu da sanin da gwamnati da zama dole shirme ne wallahi kenan nan akwai dai kenan muhimmancin magana sallah ala kulli hal sallah ba a baranta za a yi ta duk halin da ke ciki ba lahiya ne a gadon likita in dai da hankalinka kurin ka yi ta ko da zuciyarka ne kurin kasar ka kabbara ta harama a zuciyarka ka yi karatu ka yi kabbara ta rukuyi ta sujjada ta haka da kai an kare ka yi ta yawon ta yi komi da kai da kwance duk da hankalinka to ba bar wannan mutum mutum haka da ra'ayin shi kullum iya harkar shi kuma ce wai ya kare yazo wai yazo ya salla wai shi ce ba ta Allah ba shi ta Allah ta kare yace kenan kare kenan nan dai yanzu wannan labasan karshe yake cewa ibn umar yake cewa fa in kana khawfan huwa ashadd min zalik wannan abin da ya siffanta ni siffar sallah wadda za a yarka ɗaya da kowa liman ya sallama kowa ko kayan shi wannan kowa kuma ya ci kowa kada kashi guda wadda inda yake da magana cewa wannan kenan sufa wannan ce in tsoro ya huce ya huce a wani irin sallar aikin ai sahu ya ce sallar rijalin qiyamun ala qadami ta shi sallah akan kawon a tsaye akan kawon su auru kubana ne akan kawon su ne akan abun hawa ne musu kabilin qibla ana kallon qibla au gar musu kabiliya ko ba kallon qibla yace qala malik imam malik ya cewa qala nafi abdullahi nafi ke cewa لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan munaka Abdullahi da ba labari ba na tsammanin yayi da ne wanda karan kanshi ya ba labari ne daga manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ke shi ma hadisin kai marfu kira hadisin wa haddathani an malik an yahya bin sa'id kuma dai kamar muka bayan riwaya ita ma dai wannan riwayar haka ta cikin sahih bukhari haka cikin sahih muslim hadisin ne ingantacce wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyab annahu qala ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال مالك وحديث القاسم بن محمد الأنسالي بن قواد أحب ما سمعت إليه في صلاة الخوف nan bayan na abin da ke cewa sai ibn musayyab cewa manzana sallallahu alaihi wasallam bai sallaci ba a zuwa da asar a ranar khandaq sai bayan rana ta fada kenan bayan rana ta fada ta kwan aka yi wannan sallah guda biyu a zarar al'asar nan imam malik bayan kare mana baban ya ce shi an zakan da mana sufa sallah daban da bako ta farko sai ce maka hadisin sahali ibn khawat na hin san shi shi kina shi kina shi duka hadisan ga wasu babban ita ya zaba malik wanda liman zai sallah ya kare in ya kare bijiran kowa zai sallah raka daya da ta yan farko su tashi su ci ko iya tsaye in suka ƙaya su je wajen yan uwansu yan uwansu zo in sun zo su yi raka ɗaya da shi ya ta yi sallama shi bai jiran su su ci ko sallar su irin wannan sufa malaka shi ita zaɓa duk sauran mako su amma dai ta shi ta wannan shi zaɓa magana kenan nan kuma labarin da ya bada mai yawan alhandar an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan ahzab ran da aka kewaye madina saboda tashin ana aiki aiki ya aiki ana rami a kewaye madina manzana azhar ta yi la'asar ta yi ta yi bayan haɗa rana a ta subhanallah ba mu sallar al'asar ba azhar sun doki hannu sun cika da mu a kasar sallar musallar mai hice ya ce ya ce allah cika kabarin su da wuta annabi mai addu'a a dai annabi da ka azhar annabi ya halaka ya ya ya ya halaka bayan ta haɗa ba azhar ba al'asar wannan tsoro tsoro ne amma an ce a wani manasa a wannan halin a lokacin nan babu ta tsakauf ba dan ba a gida bane ba daga baya ta aka shar'anta ta shi wani abu ya wakana a shekara ta biyar ce daga ta wata biyar ce wakana handak shi a takaice da kai annabi ya yi sallah ranar ta fada tun da mantuwa ce suka aikin ishan kanin su amma bayan ta fada kuma aka zo aka yi azuru aka yi la'asar kuma ba lahi bane ba da mantuwa aka illa anan akwai abin da shahara cewa ai da manzana sanar ya tashi ran ta hada ya ce a mai domin rana shi ne mai karanta ishiriniya yake wani baitin shi wa kada akaba latin hawan gorobi fa'adabarat na mai tamawa wai ta je wajen hadawa rana ya ta yi ba baya ta kai ba baya ta sai ba ta yi ba ba ta yi ba baya ba cewa ruwa kuma akwai ruwa ruwa ba ta inganta ba manzana manzana ya ba labari da kanshi ruwa cikin sayar bukhari cikin surare ya inganta ya ce babu annabin da ta dawo ta mai aiki in ba annabi ɗaya ba yusha haka annabi ya labari kuma ruwa ce inganta ta bukhari ka ruwa wannan labarin mai tabbata ba cewa ta ta yi baya baya waya ta fara da ta baya ta hoto ta komo daidai al'asar ta kuma sai ta koma wannan ba annabi annabi haka ba shi manzana ce ba ta samu ba annabin da ɗaya ya ce cin annabawan Allah na nabulun Isra'il wanda ya wuce mata makadis ana ya ci ƙarfi ya ci ƙarfin kahurayar su kuma a addininsu idan ranar ta fada lokaci ya yi salamu alaikum su addininsu makalar addininsu su suna ida addinin yahudawa ba a yi gizirbi ba komi ya bada to ya bari in shi kuma ya yi kora in ya ce ya bari ya ta fada ya samu matsala ya ce allah ya ce ke rana kira wani mutane umarnin Allah Allah rike mata yin rana hamin ida annabi ta shi kada aka tsira mata yin rana sai da ya kare ba ta kada ta koran rana ta wada kenan wancan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad